ko ta yi tusa ne ya halatta to magana game da mace mara tsarki ta shiga masallaci ma'ana tana al'ada idan lalura ta kama babu laifi ina fata fahimta za ta iya shiga masallaci misali irin wannan da muke tafsiri a cikin masallaci mace na al'ada ba abin da ya hana ta shigowa ina fata an fahimta sai ta zo ta zauna ta zo ta shigo ta zauna tunda ba sallah ake yi ba inda sallah ne shine ba za ta ainihin wato yi sallah ba tunda mace mai al'ada ba za ta yi sallah ba ko amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya aiki matar shi Aisha annabi ya ce Aisha ta shiga masallaci ta ɗauko da duma ko wani abu kun ga za ta shiga kenan ko sai ta ce ya manzon Allah ina fa cikin al'ada annabi ya ce a al'adan kuma ya komo hannu ne ko kun fahimta shine wa ya sani ko yanzu an fara al'ada ne a hannu ta ce a'a ba a fara yi ba annabi ya ce to shiga ai al'adar ki bai hana ki shiga masallaci ba ma'ana annabi ya wannan jawabin ne dan ta gane cewa ba ba laifi bane in ta shiga saboda haka gaskiya babu laifi mace za ta iya shiga masallaci ba shi yasa har ranar idi aka ce mata har masu al'ada duka a tafi ba an gane ko ta zauna kuma a cikin matan a daidai inda za a yi sallah amma da zaran liman ya zo in za a yi kabbara ita sai ta koma baya ma'ana tunda ita ba za ta yi sallah ba ko idan aka idar da sallah sai ta ƙara dawowa cikin su sai su zauna tare su ji wa'azi tare ko mun fahimta saboda haka babu laifi akan haka insha Allah na'am sai tambaya da biyu take cewa assalamu alaikum malam ko ya halatta mutum ya je wajen aljani ya yi magani ko kuma aljani ya bashi magani to to aljani to ban san da ma za a haɗu da shi ba tukuna ya san akwai wani usulobi da suke da shi idan misali wata a gidansu irin ta samu masu jin din nan ta san akan zuwa ce aya kaza kaza din nan sai ta ce aya ina da ma wani ma shi ma sai zo na dinga sharara musu ƙarya irin wannan aljanin ta ya gaya mata kenan shine ai wato babu wani alaka da ke tsakanin mutum da aljani sai dai su imani kawai ma'ana ku imani akwai aljani jinsin da jinsin su daban jinsin ku daban to duk abin da Allah ya tsara muku ku mutane to Allah bai alakanta ku da aljani ba jama'a mun fahimta ko wannan matsala ce mai girma shi yasa ai su aljanin duk wanda ya ganganci ya zo ya shiga cikin harkan mutane sai Allah ya ce ku karanta Qur'ani ku yi maganin shi shi yasa ku ga duk masu fama da lalura na aljani me ake karanta musu jama'a Qur'ani sai ku ji aljani yana ta kuka ina cewa dan Allah ku bari zan fita saboda wannan Qur'anin nan kaman ana zuba musu wuta ne haka suke ji a jiki shi yasa za ku ga nan da nan suna ta ihu suna cewa wallahi za su fita kuma ba za su dawo ba da yake babu alaka tsakanin mutum da aljani saboda haka tsakani da Allah ba wani alaka tsakanin mutum da aljani sai dai kawai ku imani akwai su yadda su ma suke ganin mu mu ba ma ganin su to sai harkar su daban mu ma mina mu daban kamar rayuwar mutum ne da dabbobi mutum ya taba zuwa garken dabbobi suka kwana tare ka ce bari je kwana da awakai na yau kun ga za a ce to wannan ta farfance ina ba ta fahimta yauwa to yadda ba za ki iya yin harka da aljanni din nan ba to haka ba za ki iya harka da dabbobi ba saboda jinsin kowa daban ne ki harka da mutane to mutanen ma ko wanda aka ce yana da aljani mai rafanai boka kenan ko kin ji an ce zuwa wajen shi kafirci ne balle a ce ke kuma za ki rinka yin abin nan so saboda haka gaskiya jama'a babu wannan abu a musulunci Allah ya kiyaye akwai maganganu da malaman fikihu suka kawo akan cewa to idan mace ta ainihin wato samu wani aljani wanda ya shiga jikinta amma ya nuna shi ba ya zo ya cutar da ita bane ya zo kawai ne kawai su rinka kawance ceniya mai yiwa ma karshen ta su auri juna an gane wannan da ko to irin wannan ya halatta aka ce ai tun farko in kun gane ka'idan cewa jinsi daban-daban ne ba alaka tsakaninku shi yasa ko da aljani ya zo ya ce kawai yana son sa ranka kawance teniya ne haramun ne babu shi zama mun fahimta ko balle har ya ce zai aure ta ko ta ce za ta aure shi sai ku ga mata kawai ta taho da take a ce wane a ina sai ta ce aljani ne miji na ha na ba ta fahimta malaman suka ce gaskiya wannan babu shi a cikin addinin musulunci Allah ya kiyaye na'am wannan tana magana ne akan malam mace ne al'ada ya kamata ta karbi ta dauki alqur'ani eh wato shine duk waɗannan abubuwan gaskiya a maganganu duk da ake faɗi game da cewa mace ne al'ada ba za ta yi sallah ba ba za a afwan ba za ta shiga masallaci ba ba za ta ɗauki alkur'ani ba waɗannan maganganu gaskiya ba su da dalili ina fata fahimta idan bukata ta kama ku ji muka ce in bukata ta kama tunda ita ma ba za ta zauna bane ba ta karatun alqur'ani sai in ta fara al'ada ko lalura ne misali yanzu an zo masallaci ana tafsiri ana karatun alqur'ani tana son ta duba inda aka karanta babu laifi gaskiya za ta iya dauka jama'a mun fahimta ko ko yanzu ta koma gida yadda ake ta wa'azi falalan watan nan ko to sai ta ce son ta yi addu'a to sai ta dauko qur'ani tana son ta karanta izu biyu kafin ta yi addu'a za ta iya dauka ta karanta ina fata an fahimta duk waɗannan ba laifi ba ne insha Allah abinda kawai shari'ar musulunci ta ce mace ba za ta yi ba shine ba za ta yi azumi ba kuma ba za ta yi ainihin wato sallah ba jama'a mun fahimta ko sannan idan mai aure ce mijinta ba zai sadu da ita ba amma kun ji namijin ma saduwa aka ce amma mijin zai iya rungumanta zai iya kisin ɗinta duka waɗannan abubuwa amma saduwa ne ba za a yi ba har sai ta tsarkaka saboda haka waɗannan abubuwan tsakani da Allah gaskiya babu laifi ku karanta littafin ainihin wato a tamamul minna ta'aliki akan littafin fiqh sunna sannan ku karanta ainihin wato subulus salam sharhi na bulugul maram ku karanta nailul awtar sharhin muntakal akhbar wancan na malam nasuddin albani fiqh fiqh sunna na sayyid sadiq wannan kuma subulus salam na ainihin wato al-amiru sanani sharhin littafin bulugul maram na ibnu hajar al-asqalani wannan kuma nailul awtar na shaukani sharhin littafin muntakal akhbar na malam abdussalam ibn taymiya Allah madaukakin sarki ya gafarta musu waɗannan su ne ainihin wato maganganu akan wannan insha Allah na'am sewa sannan gaskiya akwai wani tambaya ne amma ya kamata i don't know according to abin nan rules din ya kamata ya zama to questions din ya zama to relative to what eh sosai kuwa so these kind of questions kwata-kwata ma bai yi kama da karatun da aka yi yau ba so irin waɗannan za mu dinga ajiyewa what za a ansa yau amma za mu dinga ajiye shi so that idan munasaba ta kai sai a fitar da tambaya a yi bayani a kan shi so amma yana da kyau zaman to mun tafi da tunanin me aka karantar da mu me za mu gyara a karatun yau yanzu tambayar nan wani sai ya tafi kawai da bayanin ya halatta ya ɗauki ƙur'ani in yana abin nan da sauransu so it's important ya zamanto ana yin tambayoyin wanda yake da alaka da karatun da aka yi sai hukuncin na yawan
amai okay
to matsala dangane da amai jama'a idan mutum ya jawo wa kanshi amai da gangan mun yi bayani a darussanmu da muka yi na azumi ya karya azumin shi an fahimta ko kuma dole sai ya rama wannan azumin amma idan amai ya zo wa mutum ko ta ci da yawa an fahimta ko eh tunda wata in ta cika cikinta da yawa to sai amai to wannan aman kun ga ba da gangan bane ko to aman da ya zo mu da mutum ba da gangan ba to idan ya taho sai ki bari ya fita kai ki tare a baki ki ƙara shanyewa wata za ta ce kada abinci an gane ko a'a ki bari ya tafi ina fata an fahimta amma sai mutum ya kuskure ba ko ya kurkure bakin shi kuma ya ci gaba da azumin shi azumin shi bai lalace ba kuma babu ramuwa ba kafara insha Allah wannan shine abin da ya tabbata a cikin sunna ku karanta tilafin al-imam da har wa yau bulugul maram insha Allah ya kawo waɗannan hadisai jama'a muna kwa fata alkhairi zamu saurara a nan insha Allah sai in Allah ya kai na'am okay to sai a a na'am eh haka ne tabbas na tuna daga baya da naje nake saurara amma ba mu magana ba wato kun tuna karatun farko da muke magana akan alkawari sai na kawo hadisi cewa annabi ya ce abubuwa guda uku gaskiyansu gaskiya ne wasan su wasa ne to guda ɗaya kawai muka bayani to ku bari sai mun zo an yi wato ƙarshen waɗannan ayoyi insha Allah sai ku tuna mana na manta ne yasa ban abin nan ba mun dai ji na farkon ko shine matsalan aure idan kika kuskura kika ce Uh, ma'ana waliyin yarinya ya kuskura ya ce na auren maka da yata shi kuma ya ce na karba amma ta ce amma fa da wasa ne ba a ina aure ya ɗauri jama'a kawai sai dai a sa sadaki kuma a kai mishi matan shi tsakani da Allah haka annabi ya bayyana ba a yin wasa da al'amarin shi gaskiya to na ɗaya kenan to za mu zo mu ji na biyu da na uku insha Allah anan anan a nan za mu saurara insha Allah a ita mace dama ita ba waliya bace ba ko eh waliyi ne babu walittaka a hannun mace a hannun namiji yake mahaifinta ko ainihin wato wan babanta ko ɗanta in ya zan bata da kowa sai ɗan to ɗa zai iya zamowa waliyin mahaifiya Allah ya sa mu dace to kun ga irin wannan ganganci da ake yi fina-finanku da kuke kallo din nan na Hausa ba suna yin irin wannan wasan ba Allah ya sa mu dace jama'a mune wa kowa fatan alkhairi sai in Allah ya kai mu darasi na gaba da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum addu'an su a wannan ranan Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim ya Allah ka rufa mana asiri ka sa mu ketara lafiya annabawa kenan fa to me kake tunani kai in ka zo wuce garan nan ma'ana annabawa ma suna fatan ya Allah ka tsiratar da mu lafiya kar ka sa kafan mai zani domin mun ji a cikin hadisin da muka karanta a jiya ne ko shekarun jiya annabi ya ce wannan gadan akwai santsi ba kuma santsin ba kawai ga kaifi kaman bakin takobi sannan kuma siriri ne wanda gashin kanka ya fi shi kauri gadan da za a hau kenan ba kaji kuma kasan gadan jahannama ne ka ji kuma irin tafiyan da ke cikin wannan jahannama in ka kuskura san ya zamar da kai to in mutum ya yi ƙasa Allah ya kiyaye sannan ba nan ba kawai duk cikin haɗarin nan fa da kake ciki akwai kuma ƙugiyoyi da kuma suna tasowa cikin wutan jahannama da da zarar sun ji an taka wannan gadan sai wani ƙugiya ya taso ya fafki duk wanda yake a saman gadan kawai ƙugiyoyi ne kalali ga su za mu zo mu ji su manzo Allah ya bayani annabi ya ce wabihi kalalihu kun ji ko akwai kugiyoyi wanda suna jikin wutan jahannama ne da zarar an ji an taka kawai sai wani kugiya ya tafko kaga in ya rafka da mutum yaya kasa zai yi da shi kaga duk wanda ya tsallake gadan nan Allah ya rufa mishi asiri ne sai da taimakon Allah wallahi ba wani imani da kake kanin kana da shi balle wani ya zo ya yaudare ka ya ce ai ga wani ɗariƙa ne in ka shige shi to ba matsala al'amarin tashi alkiyama jama'a ya wuce nan fa manzo Allah ya ce wa bihi kalali akwai wasu kugiyoyi mislu shauki sa'adan kaji kaman ainihin wato bakin kaya za a ce ko menene yake da suna lauje ko wane ne wanda da zaran ya fafko in ya kama to ba yadda za a yi mutum ya fita ka duba irin abin da ake saka wa kifi fatsa to haka yake da wannan kamu akwai kifin da zai sa bakin shi a jiki ya iya kucewa to haka wannan kugiyar duk wanda ya fakko to ba za ka iya kucewa ba saboda zai cako mutum ne sannan kuma ya ja shi to kaka manta kuma suna da yawa in na farko ya zo ya bi ta kanka to na biyu mai yiwa ta wuya zai taho haka annabi ya ce kalali jam'u kalibi da yawa suke da su manzo Allah ya ce ama ra'aytum shawkat sa'adan ba kwa ganin yadda kugiyar fada yake ma'ana ba kwa ganin yadda yake da wannan bakuna din nan da yake kamun mutane qalu na'am ya rasulullah sahabbai suka ce wallahi ya manzo Allah mun fahimci bayani mun gane yadda yake annabi ya ce to fa innaha wallahi kugiyoyin nan haka haka haka suke suna da baki da suke kamo mutane da su mislu shaukin kaman bakin kaya wanda yake suka mutum ne kwanan nan jama'a muna gane bayanin kan dalla dalla ko to wannan shine sirati fa yanzu akwai wannan aikin a gaban mu jama'a amma shine kowanne daga cikin mu ya manta da lahira duniya ya rufe mana ido wanda yake tunanin wannan jama'a zai sakankance da rayuwar nan zai bar rayuwar nan ta rude shi shi yasa Allah madaukakin sarki yana daga cikin abubuwan da zai zargi waɗanda suka kafirce da shi Allah ya ce wa garratkumul hayatud dunya rayuwar duniya ta ruɗe ku kun je kun ainihin wato ishtum kun rayu kowa yana ta ƙoƙarin abin da zai sa a riga ne kawai annabi ya ce akwai wasu bawan riguna ne a cikin ku shi kawai yadda zai sa riga abin da ya dame shi kenan annabi ya ce to ta isa wannan ya shiga uku ya lalace wasu dukiya suke bauta shi duk inda ya ji labarin kuɗi to duk abin da zai yi ko kisan kai ne zai yi annabi ya ce wannan ma ta isa wani mulki ya tasa a gaba duk wanda yake ganin zai kawo mai cikas wajen mulkin shi ga zaɓe ya kusa ga wane ne na siyasa to zai iya sa a je a kashe shi kaga waɗannan rayuwar duniya ta ruɗe su kenan yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yace ghaira annaha la ya'lamu qadru azamatiha to amma fa kar ku dauka tunda an kwatanta muku shi da kaya ko fatsa ko lauje ko wani abu ku fara tunanin irin na duniya ne annabi yace ba wanda ya san girman shi fa ku sani da cewa ba wanda ya san girman wannan kaga kai kai tunanin to ai na kaya ne yana kama ni zan cire shi ha ina jama'a ko muna fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fatahtafu nasa kaji ko wannan kugiyar sai ya rinka fafkan mutane bi a'malihim gwargwadon aikin su kaga ashe duk da cewa ka tsira baka shiga cikin waɗanda suka bi abubuwa da aka bauta suka shiga wuta ba akwai sauran aiki fa to a lokacin ne gowa zai gane matsayin aikin shi kai da kake biyayyan Allah kake zuwa wajen ainihin wato karantarwar addinin musulunci kake zuwa sallah a jam'i kake sadar da zumunci kake ayyukan alkhairi nan zaka ga sakamakon wannan ayyukanka kai kuma da kake saba wa Allah a hankali a hankali to kai ma a lokacin zaka ga kugiyoyin manzo Allah yake sai su rinka fafkan mutane gwargwadon zunubin su wani in ya zan zunubin shi bai kai ga kugiyar ta jashi ya kasa ba to in ya fafka sai ya cire hannun kawai shine to madadin ya jawo shi duka ba da sauki ba gara a ce ya biyu ya huhaye ya yanke hannu ko ba fahimta da jama'a wani in ya zo in ya fafka sai ya cire rabin wuyan saboda haka gale gale zai ci gaba da tafiya kaga za a dade ba a je ba kuwa wani in ya fafka idan mutum zai cire to na ga abin da zaka ga abin da zaka taka hanya kuma da shi wani in ya fafko ciki zai kwakulo haka annabi gashi annabi yake fatahqafun nas sai ya rinka fafko mutane bi qadri amalihi gwargwadon ayyukansu minhum almubaku kun ji ko akwai wanda in ya fafko shi to wallahi zai jawo shi kasa ne saboda me bi amali saboda abin da ya aikata ne yasa kowa ya je fara hisabin aikin shi kowa ya je fara hisabin aikin shi anya ayyukanka da kake yi in ka hau kan wannan sirati zaka tsira jama'a mun gane wannan da kyau ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa minhum mubaqun akwai dai wanda zai nutse zai fada ma'ana za a yi kasa da shi kenan bi amali wa minhum al mukhardal wani kuma za a dade ne ba a tsallaka ba in ya fafko kafan ya yaga cinyan sai kuma ya ƙara makalewa ga zafi ga jini amma haka da yake tafiya ga kuma wuta na cin shi ta ƙasa haka zai yi shekara da shekaru yana tafiya akan wannan sirari amma dai bai fada ba Allah ya kyauta summa yanju kun ji ko annabi yake amma dai daga ƙarshe zai tsira da ƙyar to irin su ne waɗanda za su tsira daga ƙarshe kun ji a karatun mu na jiya idan ya tsira sai ce wai Allah kayi min niman da baka taɓa yi wa kowa ba duk duniya bayan mu mun dare